الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجعه إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله to muna amsa gani ba kawai di shafi na nawa kawo abu shafi na nawa shafi na ashirin da takwas salamu zai zama ashirin da tara ke na za a tashi wa ammal kafiru awil munafiqu amma kaga shi kafiri awil munafiqu ko munafiki idan aka masa tambayar kabari aka ce man rabbuka wa wane ne ubangijinka wa ma dinuka menene addininka wa man nabiyuka waye annabinka wa ma qiblatuka mecece alqiblarka fa ya ƙulu la adiri sai ya ce ni ban sani ba aka ce waye ubangiji ka ya ce la adiri ban sani ba wa man na biyu ka waye annabin ka sai ya ce la adiri ban sani ba yadda zo a hadisi kuma aka ce ma ta ƙulu fi haga rajul idan aka nuna masa manzo Allah ne za ka faɗi gaba da wannan mutumin sai ya ce a ƙulu kama ya ƙulu nan ina faɗa ne kaman abinda mutane suke faɗa kaga za a diritin kenan wa ya zuri balihi waɗannan mala'ikun munkarun da zakirun za su doke shi bi makama'atin da guduma min hadidin ta bakin ƙarfe kuma ta wutar jahannama an ce idan suka doke shi sai ya nutse cikin ƙasa saboda ƙarfin duka za su ce wa ƙasa ta fito da maƙiyin Allah ta ƙara bulluko da shi su ƙara masa tambaya in ya ce la'adiri su sake dukansa wa yanzu ila maƙa'adihi fin nari kuma zai dinga hangowa zuwa mazauninsa a cikin wuta in daga nan za a masa hanya zuwa jahannama zafin wutar jahannama da hucinta yana zuwa yana tarar da shi kamar yadda mumini da aka ce wa yusahu fi qabri za a yalwata masa cikin kabarinsa wa yanzuru ila maqadihi fil janna zai dinga hangowa mazauninsa a cikin aljanna to haka shi ma kafiri wa yanzuru ila maqadihi fil nar wa amma al muslimu al asi amma musulmi mai saban Allah shi ba mumini bane fasiki ne amma kuma ba kafiri bane ba munafiki bane ya yarda da Allah ya yarda da manzonsa amma yana aikata sako idan aka masa tambaya aka ce man rabbuka fa ya ta'akharu yana yin jinkiri an al-ijaba gabanin bada amsa thumma yujibu sannan yana amsawa ba'da al-mashaqqati bayan ya sha wahala sai an doke shi ya sha wuya an matse shi sannan sai ce Allahu rabbi sannan a matsa tambaya ta gaba wa ma dinuka shi ma sai ya inda inda ya sha wuya sannan ya ce al-islamu dini sannan a sake tambayarsa wa man nabiyuka waye annabinka sai bayan an doke shi ya sha wuya sannan ya ce muhammadun nabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah wala ma da annabi amin yau akhdari shabi shafi na hamsin to ina za mu tashi muna cikin babu samu wa man nasiya sujudal qabliya wanda ya manta sujada qabli yana sallah sujada kabri ta kama shi a sallah ya san da ita to da ya zo ƙarshen sallar kuma sai ya manta bai yi ta ba hatta sallama har sai da ya sallama to sajada ya yi wannan sujadar amma in kana kariba in ya kasance a kusan yana yin sallamar ya tuna bai tashi ba bai yi wani karanta-karanta mai yawa ba wa in ɗala in lokaci ya yi tsawo bayan sallamar tasa au kharaja min al masjid ko ya fita daga masallacin sannan ya tuna sujada qablin badalar sujudu sujadar ita kanta ta baci wa tabdulu salatu sallah ma tana baci ma'ahu tare da bacin sujada amma in kana ala salati sunan in ya kasance abu sabalin sunna uku ne au aksara ko mafi yawa min zalika daga abin da ya sa shi qablin idan haka ta faru to sai ya duba ya koma asalin abin da ya jawo kablin in sunna ɗaya ce kawai ko biyu sunna ɗaya shine asirtawa inda ake bayyanawa kaga sunna ɗaya ya bari amma tana da ƙarfi ana mata sujada kabli ko kuma sunna biyu ne ya manta sura da tsayuwarta ko ya mata tahiya da zamanta ko ya mata kabbarori biyu wanda ba na harama ba iya guda biyu to kaga wannan sunna biyu ce ko to wannan falata budu sallah ba ta baki amma in ya zama aksara ko mafi yawa min zalika daga wannan sunna sunna uku yake ko in kana alafa yawa haka ne in ya kasance abin da ya jawo kablin salatu sunan sunna uku ne au akasara ko mafi yawa min zalik wa illa in bai kai sunna uku ba abin da ya jawo kablin falata bin sallah ba ta baci sai ya dawo ya yi sujjada duk da dai lokacin ya yi tsawo zai zo ya yi ta idan ya tuna din amma in ya kai sunna uku zuwa sama sallah ta baci wa man nasiya sujudal ba'diyya wanda ya manta sujjada ba'di sajadahu ya sujjade shi walau ba da amin ko da bayan shekara ai da ma ta bayan an yi sallama ake yin ta sai sallah ta cika an sallame to ko lokaci ya yi tsawo ko ya kai shekara yake in ba yi da alwala ya je ya alwala ya zo ya biya wa ne sujjada a ba'adin to alhamdulillah sai me tawi tazi na sha shida ثاني نشاشدا نعم باب شروط الصلاة باب da yake bayani game da sharuɗin sallah wali salati shuruɗu wujudin sallah tana da sharuɗa na wajibci wa shuruɗin sai hada da sharuɗa na inganci fa amma shuruɗu wujudiya amma kaga sharuɗan wajibcinta fa kamfatun guda biyar ne ba ta zama wajibi sai mutum ya cika sharuɗan nan guda biyar na farko al-islamu musulunci sallah ba ta wajaba a kan kafiri walbulugu da balaga ba ta wajaba a kan yaro ƙarami wal'aƙalu da hankali ba ta wajaba a kan mahaukaci wa dukulul lokaci da shigan lokacin sallah in mukutarinta bai shiga ba ba ta wajaba a kan musulmi wa bulugu dawatin nabi sallallahu alaihi wa sallam da isar da a wannan ta annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga mutum ka gane ya kira da annabi ya zo da shi da Allah ya aiko shi kira mutane ya iso gare ka ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ma unzila ilayka min rabbika ba yawwa to idan wannan da awai ta zo maka to sallah wajibi ne amma wannan sharadin yanzu malamai suka ce baya aiki inda duk duniya ba inda ba a samu labarin a aiko annabi Muhammadu sai dai mutum ya ƙi karɓa kawai wannan kuma ba yi da uzuri da zai je wa Allah ya ce ma ja'ana min bashirin wala nazir Allah zai ce faqad ja'akum bashirun wa nazirun musamman a wannan zamanin da duniya ta dunkule kamar gari daya wa amma shurudu sihhati amma sharudan ingancin sallah bayan ta wajaba kafin ta inganta in ka yi ta fasitatu sai ka suka sharadi guda shida na farko da harisul hadasi karshen hadasi kashi da fitsari da mazi da waji da ya fito a jikinka sai ka tsarkake shi ne hadasi wanda harasul khabasi da tsarkin kabarci shi kuma najasar da ka taba jikinka ko tufafi ko gudun yin sallah sai ka tsarkake wasu kibalu kibal da fuskantar alkibla sharadi ne wa satrul aurati da rufe tsiraici sharadi ne ba a sallah tsirara wa tarkul kalami da balin zance sharadi ne ba a magana a cikin sallah wa tarkul af'alil kathira da balin ayyuka mayawaita a cikin sallah ba a yin sharadi ne wallahu alamu Allah shine masani naka ina da ashirin da nan bismillah shafi shafi na ashirin da uku assalamu alaina kace shafi ashirin da nan yawwa assalamu alaina mun yi tahiyar Assalamu alaina, amin da Allah ya tabbata gare mu, wa ala ibadillahi salihin, amin da Allah ya tabbata ga bayin Allah salihai, ashhadu ina shaidawa, Allah ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wahadahu shi kaɗai yake, la sharika lahu babu abokin tarayya a gare shi, wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan haƙiƙa annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne fa in sallamta ba'da haza an kai sallama bayan wannan a mazhabar maliki an kace assalamu alaikum bayan ka ce wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu ajza'aka yana isar maka a mazhabar malikiya amma a shafi'awa an kai sallama a bayan abduhu wa rasuluhu sallar ka ta ɓaci saboda baka yi salatin manzo Allah su salati a wajen su farilla ne a cikin sallah ba wai sunna kamar yadda malikiya ta kawo ba amma a malikiya an kai sallama baka yi salati annabi ba sallah ta inganta ne dai ka bar sunna sai ce wa in shita in ka ga dama kulta sai ka ce wa ashhadu anna muhammad anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqqun to sai mu tashi wa ashhadu da yana da tsawo shi zai zai har ya haɗe da salatin ibrahimiyya ziya tashi na harka da fitowa ya almajiran aisha Allah lafiya ya almajiran shafi na nawa ziya sittin ko hamsin to sittin ne sittin da bakwai farko kenan fasulun labewa insha Allah fasali na farko a cikin الباب الثاني في الصلاة الصلاة المفروضة صلى أبر خرلن تاوى كم فتو قدا بيرن صلى دا الله يفرلن تا wannan aka yi a mazhabobi guda uku malikiya da shafi'iya da hambaliya amma shi abu hanifa a mazhabar sallar farilla guda shida ce hadda hadda hadda wuturi wuturi farilla ce a mazhabar hanafiya ko hanifiya a mazhabar abu hanifa saboda ya kafa dalili kuma da hadisin manzon Allah ingantacce da yace alwitru haqqun ala kulli muhtadi kaga haqqun kuwa ai wajibi da haqqun da da haqiqun duk ma'anarsu wajibi ne. Wanda Allah ce wuturi wajibi ne akan dukkan wani wanda ya fara mafarki balagage. To tun da wanda Allah ne ya wajibta shi, eh, kamar zakka ce da sadaqatul fitri da zakar da kai. Zakka alqur'ani ne ya farlanta ta. Ita kuma fidda kai manzo Allah ne a hadisi ya farlanta ta dan zaka ji an ce farada ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hiya sa'u min sha'irin aw tamrin aw kaza aw kaza ba yawa amma a qur'ani babu zakar da kai amma kuma manzo Allah ya farlanta ta ala kulli muslimi kuma farilla ce to saboda haka shi ma yace wutiri farilla ce kamar azhar da al'asar da magariba da isha saboda haka in kama kala baka yi ba har garewa ya sai karama to amma dai a kauli mutabadi ko wanda yafi inganci kamar da malamai suka tafi akasari sallar farilla guda biyar ce ita ce azhuru sallar azhar wal asr da sallar la'asar wal maghrib da sallar maghriba wal isha da sallar isha wa subu da sallar asuba wa li kulli wahidatin minha wa qatali kowace ɗaya daga ciki guda biyar ɗinnan wa qatali tana da lokuta guda biyu babu da uku ikhtiyariyun akwai lokaci na mukutari wa daruriyun da kuma lokaci na laruri ina ina fata an gani ba ka da lokaci na uku sai dai lokacin mai laifi shine lokacin ƙara'i lokacin ƙara'i shi duk mutumin da kaga yayi ramakon sallah to in kaga bai rama ta yana mai laifi ba to sai ɗayan abubuwa guda biyar wanda zai kawo maka ɗayan abubuwa guda biyar akwai mantuwa a ciki akwai bacci ko kai su kenan ma ashe wancan laruri ne zai gaya maka an shiga lokacin laruri jinin haila ne bai ɗauke ba sai a lokacin laruri jinin biki bacci din farka daga bacci da mantuwan tunawa kenan da balaga da musulunta ko shi da uzurin da ya halatta a jikin ta sallah har zuwa lokacin laruri amma mukutari ɗayan biyu ne abu abin nan kai laruri a ba laruri ba ƙara'i shine mantuwa ko makara in ko ba haka ba dole ka ga yana lamakon da to yana lamakon ta ne a matsayinsa na ne in dai ba mantawa kai ba ba makara kai ba to ba ka da uzurin da za ka lama sallah ko ka bar ta zama kalam idan su ma ne dama in lokacin da ya fita ta faɗi a kanka babu zantar ramako eh babu zantar ramako idan ba ka cikin hayyacinka lokacin da ya fita hukuncin ku dai da jinin haila da lokacin da ya fita tana jini yalla ba za ta rama sallah ba kaza ba za ka rama ba kaga wannan babu sun rama to lokacin ta guda biyu shi za nan yace maka guda biyu wanda za ka rama ta na farko ba tare da laifi ba ba tare da uzuri ba na biyu sai uzuri ne yake sawa a jinkirta ta zuwa wannan lokaci na laruri bal ikiti yariyu lokaci abun zaɓi li zuhuri na sallar azhar min zawali shamsi daga gusawar rana ne li akiril qamata har zuwa ƙarshen ƙama ƙama shine abin da mai risala ya gaya maka an yasira zillu kulli shay'in yuslahu inuwar kowane abu ya kasance daidai da tsawonsa wa huwa awwal waqti al-asr wannan kama din shine kuma farkon lokacin sallar la'asar kamar suna canjin juna ne lokacin da mukutarin azhar ya kare a lokacin mukutarin la'asar yake farawa wa ashiru karshen mukutarin la'asar yana karewa ne ila israr shamsu zuwa fatsi-fatsin rana in rana ta fara canja daga fara ta koma ruwan dorawa dorawa kafin ta yi ja to laruri ya shiga daga wancan kama din karshen lokacin azhar in ta fara mukutari to tana cikin mukutari har zuwa lokacin da rana za ta canja launi ta fara yin ruwan dorawa walil magaribi mukutari na sallar magaruba yana shiga bi gurubi qurbi shamsi da faduwar kaskon rana daga rana ta fadi mukutarin magaruba yayi ka gane yayi wa huwa shi mukutari na magaruba mudayyaku mai kunci ne gairu mumtaddin bayi da tsawo gairu mumtaddin ba abin miƙarwa ba ne madda ai musan madda ja ba aka ce madda ya ja wa huwa allazi madda al-araba ko madda ya shimfide shimfida kwai za ta yi tsawo ta tafi ya shimfiɗe ƙasa ko to aka ce madda fi'ili ne ma dukan da a tsangaya fi'ilin yake gaya wa suna sunansa maddun ko ce madda in ka ce madda ya zama fi'ili ya shimfiɗa ko ya miƙar madda ya miƙar ya muddu yana miƙarwa ka gane ya yi wal baharu ya muddu min ba'di sab'atu aburi ya muddu din yana miƙarwa kaga yana da tuwa kenan shine mudayyaqun bukutarin magariba mai kunci ne gairin mumtaddin ba mai tsawo ba ne yuqaddaru ana kaddara tsawonsa da fi'iliya da aikata ta ba da tahsili shughuli bayan tabbatar sharadodinta ita magariba sai za sai muka wa huwa mudayyaqu wato sai da rana ta faɗi rana tana faduwa ya tashi yayi iqama ya yi kabbarar harama ya sallaci ta raka uku yana cewa assalamu alaikum muktarin ta ya kan ka ku ai ai ai bai da tsawo mudayyiqun yace maka da da sigar fi bi mudari abu kuntata bai ce mudayyiqun ba mudayyiqun ana kuntata shi ana takaita shi gairu musaddin ba abun ja bane da tsawo yuqaddaru bi fi'liha ba da tasiri shuruɗiha daga ka sallame kawai muktarinka ya fita duk wanda zai zo ya salla a bayan wani lokaci a cikin laruri yake ita dama ta fi kowace salla taƙaitar mukutari amma ta fi kowace salla a tsawon laruri tun daga nan za ta shiga laruri ba ta zama kala'i sai alfajiri a hudu ko karfe hudu yanzu ka tashi kai ko biyar yanzu ka tashi ka tuna ba ka yi magariba ba to za ka yi ta ne biniyatil adai la biniyatil qabai dan ba ta zama qara'i sai alfajir ya hu suna haduwa da isha a cikin laruri isha in ta gama bukutarin ta take ga laruri suna tare amma azhar da la'asar in azhar ta gama bukutarin tana cikin laruri Allah asar ta gama bukutarin ta su hada a laruri zuwa faduwar rana kamar yadda zai ga mu mun shiga laruri walil isha bukutari na sallar isha min gaibubati shafaki daga fakuwar shafaki ne al'ahamar wanda yake jaja-jaja ila sulusun laili awwal har zuwa ɗaya bisa uku na dare daga lokacin da gaibubati shafaki jaja-jajen nan na bayan magariba ya koyu to isha ta shiga mukutari haka za ta dinga tafiya a cikin mukutari har zuwa ɗaya bisa uku na dare in ya shiga wali subi mukutari na sallar asuba yana shigowa ne min ɗulu'il fajiri sadiq daga hudowar alfijir magaskanci ba kazibi ba akwai kazibi akwai sadiki shine wanda maza Allah yake gaya mana hadisi alfajiru fajirani alfijir din iri biyu ne fajirun yuhillu salata wa yuharrimu da'ama alfijir akwai wanda yake halatta yin sallah shine sadiki wa yuhadidu al'am yake haramta cin abinci ga mai azumi yace wa fajrun kuma yuharrimu salata wa yuhillu da'am akwai alfajir din da kuma yana haramta yin sallah dan lokacin da bai yi ba kuma yana halatta cin abinci ga mai azumi zai iya yin saurin dinsa to shine ake ce musu sadiki da kazi shi sadiki fari ne mai risala ya maka tarihin sa da yadda ake gane shi wa huwa allazi ya'tadu biddiya'i fa ya ummul ufuka fari ne shi shi kuma kazibi jani ya bowu za ka gani kamar ta kusan huduwa to wannan ƙarya yake yana cewa gari ya waye amma ƙarya yake shi yasa ake ce masa kazi eh zai nuna kaman gari ya waye amma kuma ƙarya ne gari bai waye shi kuma wannan mai haske ya nuna gari ya waye kuma gaskiya ya gari ya waye to wannan shi ne sadiki tun daga nan tana cikin mukutari lil isfarin a'ala har zuwa hasken nan na wayewar gari al'a'ala maɗaukaki lokacin da gari zai waye tarwal amma rana ba ta hudu ba kana gane wancan mutum ne wancan dabba ne a mutanen ma wancan mace ne wancan namiji ne a nesa gari ya waye ba saurin duhun asuba to ƙarshen mukutari na asuba ce daga nan tana tana cikin laruri kuma zuwa hudu wala to alhamdulillah za mu shiga laruri gobe Allah ya kai sai me barka da asuba ya iyali barka da mutuwa ina lafiya labarin mallawali ya mu ya ce ka ga masa ko na ce kala jiya to aiki ne ya shirya ma gaba ce to Allah ya kai misali shafi nawa ɗari biyar da saba'in da biyar saman gani da jeran buru ina za mu tashi na'am alami waddiyatu ala ahlil ibli diya ta rai a bisa ma'abotan raƙuma in za su biya diya ta rai masu dukiyar raƙuma mi'atun mina libili raƙumi ɗari ne shi ne diyar ran mutum guda ɗaya kuma ran da na jariri da na saurayi da na tsoho duk iri ɗaya ne babu bambanci in dai rai ne na ɗan adam za a biya raƙumi ɗari wa ala ahli zahabi diyar rai a wajen masu dukiyar zinari su waye ahli zahabi mutanen sham imam mali ya gaya mana cikin muwatta a'a wato ahli zahabi mutanen sham ahli warki ko alfidda su ne mutanen iraki yawanci dukiyarsu kuɗin da suke kasuwanci da shi azurfa ne dirhami su mutanen iraki su kuma mutanen sham ne sun asali ai wato yawancin dukiyarsu da suke juyawa zinare ne to in an ce maka ahlul zahabi yana nufin mutanen sham in za su biya jiya da dinari za su bada alfu dinari dinari dubu wa ala ahlul warqi diya a wajen ma'abota azurfa isna ashara alfa dirhami dirhamin azurfa dubu goma sha kaga duk dinare ɗaya yana daidai da dirhami goma sha biyu ke dinare ɗaya in za ka canja shi kuma girman su ɗaya ne nauyin su sai da wannan zahab ne wannan alfidda ne nuna zahabi wani fiddati kawai jinsi ne ya saba saboda haka kima su ta saba dinare ɗaya daidai yake da dirhami ɗaya wajen girma da nauyi a ciki ne amma kuma wajen musanye ya ninka shi har sau goma sha in dinare ya faɗi ne wani lokaci ko azurfa ta tashi sai ka ba da dinare ɗaya a baka dirhami sha ɗaya ko a baka dirhami goma eh kasuwa takan juya amma yawanci dai yadda ake musanyensa duk dinare ɗaya dirhami goma sha biyu to a wajen masu dinare in suka ba da dinare dubu to a wajen masu azurfa kimarsa dinare dirhami goma dubu a wato dubu goma sha biyu wadiyatul amdi diyar kisan ganganci idza qudrat in har an karbe ta bi ma'ana an karba shi ne an samu a fa ahadul banina sai ƴaƴa maza yayi akuwa kaga sai wata biyan jiya to idan an karɓe ta za a biya jiya kamsun wa ishiruna hiqqatan ana ba da hiqqa ashirin da biyar ne tun da gangan ya kashe shi hiqqa mai shekara nawa mai shekara hudu wa kamsu wa ishiruna jaza'atun da jaza'a ashirin da biyar jaza'a da shekara biyar wa kamsu wa ishiruna binta labuni da ishirin da biyar na bintu labuni mace mai shekara uku ita ce bintu labuni wa kamsu wa ishiruna binta makazi da ishirin da biyar na yar mai naƙuda mai shekara biyu mai shekara biyu mata kuma duk ba namiji ko ɗaya ka san a wajen masu raƙuma mace ta fi namiji daraja da tsada da kima saboda ita tana aihuwa kuma ana tatsan nono shi ko namiji ne ya ɗaukan kaya ko da yin barbara wata kila to haka zamu raƙumi ɗaya babba mai kyau zai ishi tagoyi guda goma ma in yana cikin su duk zai yi musu barbara to saboda haka aka kaurara masa kaza a ciki babu ibnu labuni ko babu ibnu makabi duk mata ne da mai shekara biyu mata masu shekara biyu ishirin da biyar da mata masu shekara uku uku ishirin da biyar da mata masu shekara hudu ita ce hikka ashirin da biyar da mata masu shekara biyar biyar shekara biyu uku hudu biyar kowanne nau'i sai ya bada ashirin da biyar biyar ashirin da biyar sa hudu kaga shine ɗari saboda da gangan ya kashe shi aka kaurara masa wadiyatul kadai amma diya ta kuskure in kisan kuskure ne za a biya diya ita kuma mukammasatun ana kasa ta ne gida biyar maimakon wacce murabba'a ai nau'i hudu aka kalba hikka jaza'a bintu labulin bintu makazi ko murabba'a ce to ita diya tun daga kuskure ne ba da gangan ba an sauƙaƙa an kasa ta kashi biyar ishiruna min kulli ma zakarna za a ba da ishirin na dukkan wanda muka ambata maimakon hika ishirin da biyar yanzu hika ishirin zai bayar maimakon jaza'a ishirin da biyar jaza'a ashirin zai kawo maimakon bintu labunin ashirin da biyar bintu labunin ashirin zai bayar maimakon bintu makadi ashirin da biyar bintu makadi ashirin zai bayar sun zama nawa tamanin to sannan wa ishiruna banu labunin zukuran zai kawo ashirin na ‘ya'ya maza na mai shayarwa masu shekara uku uku zukuran maza ne. Kamar da na faɗa mata sun fi daraja. To yanzu an masa rangwame. Mata masu kimar masu tsadan an rage masa biyar biyar a cikin ya ka zo aka tada masu araha guda ashirin. Kaga sun zama nawa ɗari ya cika. Amma an masa rangwame saboda kuskure kashe shi an gauraya masa da ashirin na banu labunin zukuran mazaji ko bai taimaka zukuran ba aka ce banu labunin magana ta daya ya'ya maza na mai shayarwa zukuran yake mazaji wa inna ma ne tugallaju diyatu yawwa ka sani ana kaura da diya fiye da kisan ganganci da muka faɗa da da farko ba mun faɗi diyatul amdi ba to ana kaura da diya fiye da kisan ganganci fil abi cikin uba yarmi ibnahu da ya harbi ɗansa bi hadiratin da makami na ƙarfe ya fara mar gatari ko adda ko ya harbe shi da kibiya ko ya soke shi da mashi ko wuka ko takwabi ko wani rodi ya buga mar ya kashe shi yawa fa ya ya kashe shi to fa la yuqtalu bihi shi da dalilin da aka kaurara masa dan gaba ya ji zafi kada ya kara kashe wani dan fa la yuqtalu ba a kashe uba bihi dan ya kashe ɗansa saboda girman haƙƙin uba a kan ɗa ko ya kashe shi ba za a kashe shi sai dai tugallazu diyar za a kaurara masa diyar wa yakulu alaihi salatu da jaza'atan zai ba da jaza'a talatin wancan kisan ganganci ba jaza'a ne shekara biyar ashirin da biyar ba to shi irin da talatin zai bayar taguwoyi masu shekara talatin talatin amarin shekara biyar biyar guda talatin haka talatin ne ne shekara biyar biyar wa salatu na hikatan da hika ne shekara hurhudu guda talatin an samu nawa to wa arba'una khalifatan da masu ciki guda arba'in ita ce khalifa fi yawa fi buduni ha auladuha wanda akwai ƴaƴayenta a cikin cikinta an tabbatar kuma da cikin gashi ba zato ake ba kaga cikin ya fara girma wanke ko har ya kusa aihuwa inda lokacin ba ta ne ake ba da za a ce a gwada akwai ciki ko ba sai cikin ya bayyana gashi guda arba'in saboda gobe kare kare kare sace kashe wani dan kare kashe wancan yanzu an ce ai ba a kashe uba dan ya kashe ɗansa za a kaurara maka biyu eh to jari ya kare ko kai fa akwai wasu dukiyar da yawa dari ba ka ba akwai wanda yana da ya kai dubu yi akwai har yanzu akwai mutum ɗaya shi kadai yana da raƙumi ya hutu duka ne ka je arewa nan ka je saharar larabawa wajen algeria da morocco da can gabar ma mai nisa wajen gabar ta tsakiya wajen su jordan din nan akwai su akwai wanda ya hutu dubu ba to mai dubu biyu ko uku dan ya bada ɗari da kai zakka ba ba wani ba ta kai zakkar wani ba to sai dai nemo wannan masu cikin da wuya a same ta guda arba'in a lokaci ɗaya da yanka sai ya sai da wasu ya je ya sayo sannan za a same su to ya yi asarar da amma fa wani ɗan da haihuwarsa gara kashe shi a to in ya neman kashe kafa Eh? A wannan kashe shi za a yi. idan idan muka shiga kitabul hududi ko ko da cikin san muke ha to za mu tarar da hukunci Eh, tunda tunda muna magana jiya ba za mu je za ka ji uba in ya kashe ɗa ba ba a kashe shi amma in ɗa ya kashe ubansa ba a kashe shi wakila aka ce a wani kauli zalika wannan raƙuma ɗari ala aƙilati a dangin uban ne za su haɗu su biya a ubansa wakila aka ce a zalika wannan raƙuma ɗari fi ba dihi shi dukiyarsa ne sauran diya ne mutum yake haɗuwa da aƙilansa ya gida amma uban da ya kashe kansa tun da shi ba za a kashe shi ba an kaurara masa aka ce fi ma dihi a dukiyarsa alhamdulillah sai ne أكثر ‘Yan uwan ɗan ba ba akwai uwarsa ba, idan an cire uba ai ‘yan uwa za su shigo, in kuma ya da da ‘ya'ya ba, shi ɗan, kaga ‘yansa za su gaje, ai uban ba shi kaɗai ba ne magajin. Ko ba yi da uwa, ba yi da mata a ce sun rasu ko ko babu ba yi da ƴaƴa to ai ba zai rasa ƴan uwa shi ne ba in babu su ba zan ƴan uwa ne abai ba in babu su akwai bakofi a ko su ba a su bai ne an rasa wadancan shi uban kaman babu shi ne eh kaman babu shi ne sai a nemo wani wanda in ba uba shi ne magaji ko kuma wanda yake tarayya da uba shi ne ɗa ko jika sai sai zama su kaɗai za su gaje kamar babu uban Ina za mu tashi? Wasu ta masu lihima? A cikin a tashi na nawa ne afkarin? Ɗari hudu da sittin? To, na gane su tsada ƙarshen farkonta. Wasu ta masu lihima bin hadihima? A cikin misaltuwarsu daga ɗayansu, ya ce ka unnin kamar mutumin da ya mutu ya bar uwa. wa ukutin da ‘yar uwa li'abin ta ɓangaren uba wannan hamza ta koma sama, wa ukutin li'abin ya bar uwarsa da ‘yar uwarsa li'abiya wa asibin da kuma asibi. Waye asibi ba dai ɗan wa shaƙiƙi ba don shaƙiƙi ya kori li'abiya, ba ɗan uwa li'abi ba don li'abi zai yi lizzakari ne ta da ƴar uwa ya ajiyar tun da darajar su ɗaya ka gane ai to akwai ɗan ɗan uwa shakiki kenan ko ɗan ɗan uwa ne abi ko baffa shakiki ko baffa li abi ko ɗan baffa shakiki ko ɗan baffa li abi shine zai zama asibi ana tun da har li abi ya ta shigo kaga babu shakiki babu shakiki yake ko to a ƙarrar ita wannan li abiyar sai sai ikirari bi shaqiqatin akwai fa ruwa shaqiqiya ka dawo kanta ruwa ita fa illi ajiyan kuma tace ai dan wannan nata wanda yake uba da ya mutu yana da wata ya ko kanwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to anan to wannan abu ai zai zai ba da wuya an tafa ga ummi ita uwa ba ita ta aifi shakikiyar ba ita ba ta san da shi ba eh an ce ka ummi wa ukutin li abi wa asidin ko kuma ita to shikenan aqarrat damir aqarrat yana komawa ga me bi aqrabil mazkuri wa aka fara ambata wa aka bata a ƙarshe ita ce ukutin li abi ko dan damiri yana koma ne ga wanda yake suna na ƙarshe tunda an ce aqarrat ai damirin ta alisi ne ta ta alisi ta kina ce to wace ta ta ikrari ukutin li abi bi shaqiqatin tace akwai shaqiqiya to wannan abun zai rikitar sai dai damirin ya tsallake ya koma kan uwa ita ce uwa ce ta yi ikirari da shaƙiƙatin akwai ƴatta ƴar uwar mamacin shaƙiƙiya ke wannan shine zai fita a nan damiri zai saba wa ƙa'ida الضمير يقود إلى أخلاق المذكور dole ne da zirin zai tsallake ukutin li'abi saboda an ta akwai uwa da ƴar uwa li'abiya da asiri kuma ita wadda aka ambata a ƙarshe ukutin li'abi a ƙarar bi shakiƙati to zai yiwu a ce uwa ba ta san da shakiƙiyar nan ba tunda ita ta haifi mamacin ba kuma an ce wanda shakiƙiya ce uwarsa zai ubansu ɗaya kaga ita ce ta haife shi ita ce ta haife ta to yanzu zamirin zai koma ga uwa ne uwa ce ta yi ikirari bi shaƙiƙatin cewa ai wannan ɗana ta da ya mutu ko ita da ta mutu akwai wanda take ƙanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya ko yadda ce uwa uwa ɗaya uba ɗaya to a nan faman lahu sha'un min al-iqrari wanda yake da wani abu daga ikirarin nan da aka yi wane ne wanda yake da shi shine asibi tunda shi bai sani ba kuma bai yarda ba sai kuma uwa ce kadai ta faɗa ita wannan li'ajiya ita ma tana da wani ba cikin ikirarin da aka yi to ya akuzu zai ɗauke shi madruban abun bugawa fi mas'alatin inkari a cikin wancan mas'ala ta inkari tunda shi bai da ba bai san wannan shakikiya da ake magana ba shi asibi ita ma li'ajiya ba san wannan shakikiya uwa ce kawai ta yi ikirari to ana ta kenan za a cire wa wannan shakikiyar da ta faɗa wanda yake da rago a nan ba za a taɓa kayansa ba da dalilin cire rabon wannan shakikiyar da asibi da ƴan uwa da abiya zai ɗauki rabonsa cikin mas'alar inkari tunda shi bai yarda ba yana inkari awwanki ha ko kuma dacewarta au bil akasi ko kuma akasin wannan shine uwa za ta ɗauki rabonta ne a cikin mas'ala ta me ta ikirari ba ba ta inkari ba inda ta ikirari a cikin nata za a cire kamar yadda na faɗa alhamdulillah sai me Allahu da wabe bara Thank you. ina za a tashi tashi na? ɗari da sittin da uku allahul wabe tamrini na takwas tamrinin fil insha'i tamrini ke na cikin insha'i na farko takayyal ka kamanta a ranka ka kamanta a zuciyarka ka gane yayi annaka safar da cewa kai kayi bulaguro bi kidari sikkatil hadidi da jirgin ƙasa kidar jirgin ƙasa sikkatil hadidi shine kwangiri hanyar jirgi shine sikkatul hadidiyya suke ce mata to tunda ka sai bi kidari ai magana ta kare to amma dai sai ya ƙara bayani jirgin ƙasa wanda yake bin hanyar dogo ake cewa ko hanyar dogo kuma shine kwangiri din karfan jirgi shine sikkatul hadidi wannan karfan guda biyu da kafafun jirgin take hawa shine sikkatul hadidi kasan karfe ne ai yawa to ka kamanta a zuciyarka kayi bulaguro a cikin jirgin ƙasa wasif ma amiltahu to ka siffanta abin da ka aikata shi min min hini azamta tun daga lokacin da kai azama ala safari abu wannan tafiyar ila an wasarta har zuwa lokacin da ka sadu ila gaya kika zuwa matukar abin bidarka tun daga shirye-shiryen da ka fara lokacin da ka kudura za ka yi tafiyar kaga akwai maganar neman guzuri eh in kayan ka yayi da shi akwai maganar za ka yi wanki ka yi buga ko za ka nemo jaka akwai maganar sallamar gida da balin guzuri da kuma fita da hawa tasbi in a birni ne ko ko hawa mashin da zai kai ka tashar jirgin ƙasa to dukka siffanta ma amin abin da ka aikata min hini abinka daga lokacin da kai azama ala safari abu za tafiyar nan ila an wasanta har ka sadu ila gaya kika zuwa matukar abin gidarka mu'addiran kana mai fassara mana kana yin ibara bi af'ali da fi'iloli madiyatin fi'ili madi tunda ka riga kai ko da ma safarta aka ce kai ta biya kaga har ka gama kenan ba annaka to safiru ba ba kana kan ta biya kawai ka riga kai to sai ka ba mu ibara da fi'iloli madiya wanda ta shuɗe muttasilata amma mai saduwa bi ta'il mutakallim da ta'ul mutakallim eh tun daga farko kace azamtu ala safari kaga azamtu ta'ul mutakallim to a wannan matsayi take a fi'ili a matsalin fa'ili ita ta'ul mutakallim nan marfu'i domin wani ne za ka ce safara zaidu to amma kai za ka ce ko ku azama zaidun ala safari to tun da kai ne za ka ce azamtu to tun daga nan za ka fara da ta'ul mutakallim kuma filin duka ya zama mazi kaga daga azama ne fili ne mazi ko ba a azimu ina yin azama ba azamtu ala safari ko fastakassul haqiba sai na ɗauki jakata kaga ittakhadtu shi ma ko ta'u mutakallim kuma ittakhadha ne asali fi'ili ne ma bi ya hadu da ta'u mutakallim a fi'ili ne wanda yake mausuli to har zuwa karshen labarin da zaka bayar na wannan tafiya taka eh har zuwa jirgin kasa wata kila har da dawowa ma tunda ya ce ilahi na an wasata ila gaya jika bukata za ta biya in baka dawo gida ba ko ka samo kuɗi in kana da aka kare aka kwace bukatar wasu ne ai sai ka da gida tukunna da abin da ka samu sannan bukata ta biya to alhamdulillah mun tashi sai mana lamba ta biyu da ta uku tun da ku gajeru sai me shafi na nawa shi da ko da bakwai to ina za mu tashi albasu idan ƙala ƙa'ilun idan mai magana ya ce menene uhibbu rijalal adabi ina son mazajen nan na adab yana nufin malamai da suke karantarwa a fannin adab su ne rijalul adabi kamar yadda ya zo a misali na farko to fahimna mu da muke saurare sa za mu fahimci annahu cewa shi yamiru yana karkata ne da soyayyarsa ilal addubba'i zuwa ga malaman adab ilal udaba'i da ke nema annahu yamiru ilal udaba'i yana karkata zuwa ga masana adab amma sai al'adabu ba ladabi ba ne amma sunan fanni ne da cikin fannonin ilimi ilimi na adab in iya ce uhibbu rijalal adab kai ni ina son mazajen adab to mu za mu fahimci yana karkata ne da zuciyarsa zuwa ga al'uda ba masana adabi walakin nahu sai dai cewa shi idza abafa ila zalika idan ya raba zuwa ga wannan kalma wala siyama shu'ara wala siyama shu'ara'u ballantana ma a shu'ara'u mawaka tunda a cikin adab akwai fannin tarihi malaman tarihi kuma suna cikin adab akwai fannin waka akwai fannin luga da sauransu duk ana fitarwa a cikin adab to amma in ya raba wannan kalma ta farko uhibbu rijalal adabi da kalmar wala siyama shu'ara to fahimna sai an dalila za mu fahimci wani abu sabo kuma wa huwa shine sabo abin da za mu ƙara fahimta anna nasiba shu'ara min mahabbati haƙiƙa rabon da mawaƙa suke da shi a cikin soyayyar taka ya fuku nasiba gairihim yana fifitar rabon wasu su a cikin malaman adabi yana son mutanen adab musamman kuma mawaƙa to kaga mawaƙan ya keɓance su da lafiya ma soyayya da yake mutu ta fuku nasiba gairihim wa zalika dalilin wannan da Allah kalamata fiya kafin maɗin maɗin da ma ai za'ida ce لأن كلم- كلمة تسية domin kalmalan tasiyya bi ma'ana misla tana zuwa da ma'anar misali ina son mazajen adab misalin mawaka amma sai ake cewa ballantana ko musamman faka annahu qala to kamar ya ce walakinna shu'ara sai dai cewa mawaka la yumasiluhum ahadun ba wani mutum da yake kama da su ni rijal adabi daga cikin mazajen adab eh kamar yana cewa kai mawaka a cikin adab ai ba wanda ya kai su kokari kaga da sai su kadai bane amma dai ya fifita su akan sauran malaman adab din eh shine ma- wato ma- ma'anar soyayya kasa ina uhibbu rijal al-adab wa la siyama shu'ara ko ash-shu'ara wa me la yanaluhum ahadun fi rijal al-adab ɗaya tukunna fi wala'i bihim cikin ƙauna ta gare su wa mahabbati da soyayya da soyayya ta iyahum gare su ka gane ai fi wala'i al- al- alwalau din shi ma nau- nau'i ne na soyayya kamar alwalau almahabba alshauku alwajidu duka suna ne na soyayya fi wani ibihim cikin ƙauna ta gare su wa mahabbati iyahum da soyayya ta gare su to fa tarkibu ha hawzan tallatiya ma tufidu tafdila ma ba'daha tana fa'idan da fifi ta abin da ya biyo bayanta alama qabla ha abu sa abin da yake gabaninta abin da zai zo a baya a nan gaba to ya fi abin da aka wuce a baya rijalul adabin san da yake musu bai kai san da yake yi wa ashu'ara ba ka gane ai saboda ita lafiya ma tufiru tafdila ma ba da alama qabla fil hukm tana fa'idantar da fifita abin da ya biyo bayanta akan abin da ya gabace ta fil hukm a cikin hukunci to alhamdulillah amen tajul jami'u lil usul yi ko kuwa muktaru ne kuma yanzu a tazi muke ina ne albabu salisu shi ne to kishiyar ikilasi kenan albabu salisu babi na uku ita haziri cikin yin gargaɗi minar riya da garin riya قال الله جل شأنه الله الله شأنه لما ننسى جل ياجي الماما أكتب جل وعلا ودك فئلين ما دي وانا فئلين دفائل شأنه لما ننسى جل ياجي الماما in ka ce jalla ya girmama wa'ala ya ɗaukaka duka fili ne jalla ya ɗaukaka ala ya ɗaukaka duk ma duk mana ɗaya ne. Amma ala ɗin ban mai an baki da da ma- da lamarin ba ala mai an baki da lanja alal arabi ko alal samawati ba. Duka ala ne ai. Wancan ala harafi ne. A bisa. Wannan kuma ala fi'ili ne. Akwai bambanci ala harafi ne daga cikin hurufin jar kamar min ila ala ba wancan ana sai masa harafi harfin min hurufin jar shi ko wannan ala din jalla wa ala eh shi fi shi fi ne ma bi inna fil inna fir'auna ala fil arabi wannan ala da ai ba mai ya arabu lamali ne amma dukan sa inna fir'auna ala fil arabi ya daukaka a cikin kasar misra ya fi kowa tunda shine sarki daga ita daga kama al'ala'u aka samu fi'ilin ala ya alu in ka ce jalla fi'ili ne ma bi ya girmama wa ala shi ma fi'ili ne ya ɗaukaka to amma nan jalla sha'anu fi'ili ne da fa'i sha'anuhu ka gano da rufu da rufu da sai sha'anihi ko sha'anahu ba saboda shi ne fa'ilin jumla qala Allah jalla sha'anuhu Allah Allah sha'anuhu lamarin sa jalla ya girmama qala ya ce kaman kana yazuli qa'a rabbihi duk wanda ya kasance yana kaunar gamuwa da ubangijinsa wa huwa masrurun yana mai farin ciki sa'idun yana mai arziki in ji da sharhi ba yana kaunar ya gamu da ubangiji masrurun yana farin ciki sa'idun yana mai arziki a sashen aljanna to fali ya amal amalan saliha lalle ne ya aikata aiki mai kyau a rayuwar duniya kada ya yi sharri kada ya yi mummunan aiki wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wala yushrik ahadan ahada shine mafulu na yushrik wala yushrik ahadan kada yayi tarayya da wani bi ibadati rabbih a bautar ubangiji da bauta Allah shi kadai har a ransa an jundubin wannan tana kore shirkul asgari ba shi akwai shirkul asgari take arriya akwai shirkul akbar take al-kufur to wannan shirka karama karama shirka ba ta fitar da mutum daga musulunci amma tana rusa masa aiki inda ya shigo da wani a cikin aikinsa na ibada to Allah ba zai karɓi wannan aikin ba an jundubin ibnu junada kenan radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala maza Allah ya ce man samma duk wanda ya jiyar ai samma annasa ya jiyar da mutane da ibadatihi da ibadar tasa karatu ne wanda ake musa da harshe ina fata an gane ai abin da kasa da biha isma'ahum yayi nufin jiyar da su biha da ibadar tasa fa yahmiduna dan su gode masa ce kai wani yadda yana da zakin murya kai wani akwai ilimi kai wani ya iya karatu kai wani ya san makarijul huruf ka gane wannan bangaren fulci kenan yana yi ne don ya ziyar da mutane daɗin muryarsa don su yabe shi. To, samu Allahu bihi, Allah zai ziyar da shi. Ai, fa ba hahu Allah zai kunyata shi a mamamu a gaban mutanen da ya burke ɗin, yau mai kiyama ta ranar alkiyama. Allah zai nuna wannan abin da yake muku yana burge ku, har kuna ba shi sadaka ko kuna ba shi kuɗi. To, ba don yake ba dama don wannan abin da kuke ba shi. ko don ku burge shi ne shi ne ladansa kuma samma'a samma Allahu bi ya jiyar kuma Allah ya jiyar da shi a ranar lahira ya nuna mutane aikinsa wa man yura'i duk wanda yake nuna wa mutane aikinsa riya mahallu shahin ke yura'i Allahu bihi Allah zai nuna shi a gaban tashin alkiyama ya kunyata shi a gaban mutane ai wa man yuzilin nasi amalahu duk wanda ya nuna wa mutane aikinsa yushiruhu Allah bihi Allah zai bayyana shi da wannan aiki shine shahara fil qiyamati akira tashin alqiyama bi mithlil ati kamar misali abu da zo cikin hadisin akira hadisi na karshe a wannan babu sannan a karshe wala hunna wuta ce makomarsa kamar fil hadisi salis kamar hadisi na uku a wannan babi rawahu shaykhani wa turmizi wannan hadisi imamu bukhari da imamu turmizi suka rawaice an abi hurairata qala har wata daga Abu Hurairah ya ce qala Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisul qudsi ne shi ma ya zuhi an rabbihi kenan qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ana agana shurakai an shirki ni ne mafi wadatuwan masu talayya an shirki ga barin shirka ka gane abin da yake nufi kai da kai aikin dan wani ko da kai da wani da kai dan shi Allah ya fi ku wadatuwa ya bar muku aikin ku dai san ku rama shi mawadaci ne baya buƙatar aiki tunda an shigo masa da wani eh ai buƙata ce ko take sawa a shigo da wani kuma buƙatar ba a wajen Allah ba don wani ya baka wani abu ba ko ya yabe ka ko ya ce kai ka iya ko ya baka wani abu to Allah ya barka da wani ku je ku gama shi shi yana da nasa taskasa ba ta karewa algani ba mawadaci ba agana mafi wadata ana agana shurakai ni ne mafi wadatuwar masu tarayya an shirki gaba da shirka نعم ai abin nufi shi ne shari la hadata li fi ibadati نعم babu ba ni da bukata cikin wata ibada نعم umilat li da aka aikata ta danni kuma ma'azairi tare da wani ibada da ana yin ta ne danni kuma aka shigo min da wani to na baro wani a je can a kare da shi نعم ni ni mawadaci da bana bukatar wannan aiki نعم sai ce man amila amalan kaga nan zai fitar da kansa can.
نعم duk wanda ya aikata wani aiki نعم a sharaka gairi ga gairi ta shine mafuli na asharaka نعم a sharaka gairi نعم yayi tarayyar wani na fi cikin aikin ba'i tare da ni نعم to taraktuhu zan bar shi wa shirkahu da abokin tarayyar tasa Na'am.
su ga canza kare نعم da dai wan- wajen wanda ya jawo din ya bashi lada ni kan ba zan bada nawa ba tunda an shigo min da wani نعم
ka gane wannan wai ba ariyan wani take ba shi dama dama eh yana yi dan Allah kuma dan wani Allah shine shirkar a shine zama shirkul asgar to akwai wanda shi kwata kwata ba Allah a ciki eh akwai wanda shi kwata kwata ba ma Allah a ciki kawai yana yi ne dan a ce ya iya eh babu Allah a ciki ko kuma yana yi ne dan a bashi wani abin duniya baya neman lada wajen Allah yi mana kamar aikin yan siyasa misali a bayyane ya nuna cewa babu Allah a ciki sai zaɓe ya kusa a zo a dinga raba a fantin da na aikin gwamnati da can duk wata kuma sai an samu wanda suka yi ritaya ko ba haka bane suna yin ritaya to a nemo wanda suke da buƙatar aiki a basu gurbin mu sai a rike sai a shekara ɗaya ba ɗau ma'aikata ba. ga mutuwa ai lalle fa ga mutuwa ana mutuwa wasu ma suna barin aikin in sun samu wata harka wasu su bar fitar su koma federal wasu su bar local government su koma state duk ba ana yi ba wasu kuma su yi ritaya kowanne wata sai an samu wani amma sai a rike ba za a bayar ba sai siyasa ta kusa a fito da akuntin na dinga rabawa to kaga wannan in dan Allah aka ayan aya akwai lada in an yi shi dan Allah dan a rage wa mutane rashin aikin yi da zafin talauci ai za a samu lada to amma da yake don wata bukata ce babu Allah ma a ciki ba wai an yi dan Allah ya bada lada kuma a samu ƙuri'a ba a'a babu neman lada a cikin wannan to irin wannan babu Allah ma a cikin ballantana ya tunanin samun lada wanda aka sako Allah ma in dai an kawo wani Allah Allah ba zai bada lada ba ballantana wanda kwata-kwata babu Allah a ciki ai fala sai a lahu indi abinda Allah yake nufi kenan ba yi da komai na lada a waje na bal ya dubu sawabahu ya je ya nemi ladansa in man sharikahu ma'i ga wanda ya tarayya da shi tare da ni wa hadha al hadithu ka ga wannan hadisi min nau'il ashir yana daga nau'in hadisi na karshe wa kana al ahsanu ko to abin da yafi kyau shine dammahu a tara wannan hadisi ilai zuwa ga na karshen laula mura'atu istilahi ba domin kiyaye istilahin malaman nahwu ba istilahu alhadith ko mus- mus- mustalahu alhadith ba da istilahi ba ga kawai a haɗe shi ya zama hadisi ba to haka haka kuma an ta amanar ilimi wanda suka rawaito wancan daban wanda ya rawaito wannan daban mazajen wancan daban amma dai kamar ɗayan su yana karfafa ɗayan ko yana fassara ɗayan kamar hadisi ɗaya ne aka raba su shine abin da yake nufi wa kana al-ahsanu abin da yafi kyau dammuhu atala shi ilayhi ko zuwa ga na ƙarshen laula mura'atul istila allazi durjat alayhi wanda aka nannade wannan istilahin gare shi min taqdimi sai istilahin shine gabatar da hadisi ingantacce ala gairi abu sa wanda bai kai shi inganci a ka'idarsa ta na littafin sai ya kawo mai inganci ya gabatar da shi ala gairi wailuhu ne yana bayyana gare ni min ahadithul babi daga hadisan wannan babi abin da yake bayyana gare ni ni inji mai yin littafi annar riya'a ita riyan nau'ani iri biyu ce in ji na sani da ba ni da littafi ba nau'un nau'i na farko yuqsadu bi ibadati ghayrullahi ma Allah ta'ala ana nufin wani Allah tare da Allah a cikin wannan bauta da ake wa Allah والثاني نوع نبي يقصد به يقصد بعبادته الناس ana nufin wannan bautar Allah da ake yi gahi a zahiri bauta ce ta Allah amma ana nufin annasa mutane ne faƙar kaɗai irin yadda muka yi bayani yanzu wa yansilla ta'ala mai wannan ibada ya manta ma da Allah kwata-kwata ba tunanin Allah a cikinta baya tunanin ma ana yi ne don a samu lada shi kawai don abin da zai samu a wajen mutane kamar fil hadisin awwali kamar yadda aka fahimta hadisin farko wanda muka fara kansa man samma samma Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi shine hadisin farko wa salisu da na uku wanda nan gaba zamu karanta wa raju da na hudu shi ma yana zuwa wa huwa na hudu shine a shaddu jurman mafi tsananin yanke hukuncin wannan ma'anar wakilan nau'aini dukkan waɗannan nau'o'in ya guda biyu wanda aka hada Allah da wani a cikin ibadar da wanda aka sa wani Allah kaɗai babu Allah huwa shirkul kafi shine malamai in ilahi suka zama boyayyen shirka in ba kashifi da yake ganin abu da yake zuciyarka ba ba wanda zai san wannan aikin ba da Allah kake ba dole ga kana dole karbi zahiri ya ce wannan ibada kake amma kuma a ciki akwai shirka boyayya shine al-kafi shirkul kafi allazi qala fihi an-nabi wanda manzo Allah sallama yace ya faɗi magana a cikin shirkul kafi qala ukhbirukum bima waqafu alaykum indi yanzu bana ba ku labari banga abin da yake shine mafi jin tsoro gare ni nake mafi ji muku tsoro a wajena min al-masih dajjal fiye da zuwan masihu dujjal wanda zai zo ya mai da mutanen duniya akasarin su kafirai فقلنا زي muka ce bala ya rasulullah ai zaka ba mu labari fa qala yace ashirkul khafi ina ji muku tsoron boyayyen shirka an ya kuma rajul mutun ya miƙe fa yusalli ka ga yana yin sallah fa yuzayyiru salatahu ya dinga kawata sallarsa ya fi ka iya ruku da sujada da karatu lima yura ga abin da ake ganin nazarin rajul ka abin da mutum haka gama gari yake gani wannan mai sallar ya ce wannan ya fi kowa iya sallah wa fi ruwayati illa akawfa ma akawfu ala ummati a wata ruwayati mafi tsoron abin da nake jiwa al'umma ta tsoro al-ishraku billahi tarayya ga Allah amma inni lan tu aqulu ya abuduna shamsa amma fa shirkan nan ba wai ina tsoro al'umma ta za su bauta wa rana ba a mai sallah ba zai bauta wa rana ba wala kabaran ba ina cewa za su bauta wa wata ba wala wasanan ba ina cewa za su bauta wa gunki ba walakin sai dai shirkar da nake nufi a amalan ligairin ayyuka ne na ibada wanda zahirin su Allah ake yi wa amma za su dinga yin su ga wani Allah wa shahawatan da wata sha'awa kafiyatin koyayya a ransu shine sha'awar a basu wani abu ko sha'awar a yabe su ko sha'awar shuhura ko sha'awar neman suna wa fi ruwata a cikin wata ruwaya manzo Allah ce la yaqbalu Allahu fihi mithqala habatin min khardal min riya'i Allah baya karban aikin da aka yi a cikin sa akwai fihi mithqala habatin min khardal a cikin aikin akwai misalin kwayar gadaki min riya'i na riya'i riyar ko da kamar misalin kwayar gadaki ita ce komayya ba ma ne da tabbayyana ta girma a zuciya ko mun kankantarta in dai akwai ta a cikin zuciyar mai aikin to la yaqbalu Allahu amala Allah ba zai wannan aikin rawal salasatu al-munziri fi tarhib ya rawaito a cikin littafin da al-tarhib in mun koma can fa rawahu muslimun wa anhu daga shi jundu a daga shi Abu Huraira annin nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi ko hakika lalle farkon mutumin da za a fara yanke hukunci gare su ranar alkiyama yuquda din yana tare da alaihi awwalan nas yuquda alaihi farkon mutumin da za a fara yanke hukunci gare shi yawmal qiyamati shine rajulun mutum ne ustu shida aka shahidantar da shi a wajen yaki fa ujiya bihi za a zo gaban zatin Allah da shi fa'arrafahu ni'amahu Allah zai sanar da shi ni'imomin da ya masa ba kai ne na baka lafiya ba na baka addini ka zama musulmi na baka mata ko mata na baka ƴaƴaye kaza na baka arziki na baka lafiya na baka ƙarfi na baka kaza duk Allah zai karanta masa fa'arafa kuma zai gane ta yayi itirafi eh lalle Allah kamu wannan ni'ima qala Allah zai ga wato ba ma azurta fiya me ka aikata da wannan ni'imomi da ni'ima ba Allah ta sun mana tufa alun da yau mai jin anin na'imi sai an tambaye ku a wannan rana akan ni'imomin da Allah ya muku hadisi manzo Allah ce hatta ruwan sanyi da kasha a lokacin rana ka ji daɗi Allah ya tambaye ka to wannan ni'ima da na baka me kai da ita wata hanya ka bi ka gode mu kai ibada a dalilin ni'imta ka da nan qala shi wannan shahidi zai ce qataltu fika ai nayi ta yaki cikin ɗaukaka kalmar addininka shi ne fika din hatta su shi to har sai da aka shahidantar da ni ban gushe ba ina zuwa jihadi ina ta yaki har sai da aka kashe ni dai shahada qala Allah zai masa ka zabta ƙarya kake ka duba fa dai shahada saboda niyya ta bace ya tashi zai ce ka zabta kai ƙarya walakin naka qatalta li an yuqala jari'un a kai kai yaki ne dan a ce kai din sadauki ai shuja'un jari'un daga aljara'atu ƙarfin hali dan a ce ma ka dauki kawai sai ta yi wannan yaƙi bakar kila kuma an riga an faɗa ai ma a rattahu an faɗa abin da ka nufe shi bi jihadika da jihadin naka ba ka yi da dan ni ba dan ba ka lada ka yi da ga sai wani mai kokari ne a wajen yaƙi kuma an faɗa shi ne shi ne iya ladanka kuma amara bihi sannan Allah zai bada umarni da shi zai umarci mala'iku fasuhi ba za a ja shi ci a ƙasa kuma alawaji a kan fuskarsa a faman yamshi mu kibban alawaji haka za a kifa shi a fuskarsa a kama ƙafafuwan a kifa cikin da fuska ana jansa a ƙasa ci hatta ulqiya filan har aje a jefa shi a wuta shahidi ba amma riya ta jawo masa shiga wuta kuma an kunyata shi a gaban halittu wannan mutum na farko kenan daga cikin farko wanda za a fara yi wa hukunci na biyu yace wa rajulun da mutumin da ta'allama ilma ya nemi ilimi ilimin kuma na addini wa allamahu kuma ya ilmantar da shi ya koya wa mutane karatun addini wa qara'a alqur'ana ya haddace qur'ani kuma yana karantawa yana karantarwa fa utiya bihi shi ma za a zo da shi gaban Allah fa'arrafahu ni a mahuzi Allah zai karanta masa ni'imominsa kai ba kai ne ka fito a gidan makera ko gidan wanzamai baka gaji karatu ba amma na baka ilimi haddasa qur'ani eh fa'arafa zai zai itirafi yace eh haka ne Allah qala Allah zai to fa ma amilta fiya ne ka aikata da wannan ni'ima da nayi maka qala zai ce ta'allamtu ilma Allah na nemi ilimi wa allamtu kuma na ilmantar da shi na koya wa mutane wa qara'atu fika alqur'ana na hallata qur'ani fika dan kai qala dace ka zabta ƙarya kake Allah ya gafarta malan ƙarya kake ko akramaka Allah kanta walakin laka sai da cewa kai ala ramma ta'allamta ilma kana min ilmi ne liyu qala alimu dan a ce malami ne eh dan a ce wani ai akwai ilimi kai aiwa na ba dama akwai karatu wa qira'atu alqur'ana ka karanta alqur'ani ya biyu qala huwa qari da sai aiwa na makaranci ne fa kalkila kuma an ga an fada tun a duniya ai kila ma qasattahu an fada abin da kan nufe shi wa hiya shuhratu bil ilmi wal qur'an shine shahara da ilimi da qur'ani waye akwai ma wai zo ka shahara to kaga wannan akwai hatsari a ciki an faɗi ma ƙasattahu abin da ka nufe shi wahiya shuhuratu shi da shuhura shi da shahara ɗin shahara bil ilmi wal qur'ani kuma an riga an faɗa kuma ka shahara Allah ya biya ka tun a duniya thumma amara bihi sannan Allah zai bada umarni da shi fa suhiba ala wajhihi za a ja shi akan fuskar hatta ulqiya fi nar har aje a jefa shi a wuta li annahu da alal makaluka ya sanya abin halitta wahiya shura ita ce shura ya mai da ita rabba ita ce abin bauta dan dan dan ita yake ibada fa abadahu ya bauta wa shura dunan lahi ko ba bayan Allah dalilin da yasa za a kai shi wuta ke kuma ne wa rajulun mutum na ƙarshe na uku shine mutumin da wasa Allahu alaihi Allah ya yalwata masa a rayuwar duniya. Wa adahu min asnatil mali kullihi ya bashi dangogin dukiya gaba ɗaya. bi ma'ana duke da ta bi shahara a zamanin na'am in zamanin raƙuma ne da sharu da tumakai da awakai an bashi in zamanin da ake ajiye dinare da azurfa ne an bashi na'am in lokacin naira da daloli ne an bashi na'am in lokacin gidajen mai da rumfunan kasuwa da shaguna da kantuna ne an bashi na'am nau'i nau'i na dukiya kulli shi gaba daya ai ta akidun li asnaf na'am fa utiya bihi za a zo da shi gaban Allah na'am fa arrafahu ni abahu Allah zai sanar da shi zai karanta masa irin ni'imomin da ya masa fa arafa kuma zai yi itirafi ya ce eh lalle Allah ka bani qala Allah zai ce to ma amil tafiya ne ka aikata cikin dukiyar da na baka na'am qala zai ce ai ya Allah ma taratu min sabili na'am ai ban bar wata hanya ba to zubbu da kake so an yi faka fiye a ciyar da dukiya a cikin ta illa an faqtu fiya sai da na ciyar da dukiya a wannan hanyar kuma lakadan kai ka ji fa kika ba shi qala Allah zai ce karanta ƙarya kake alhaji eh ba mai kuɗi bane ko ƙarya kake alan guro eh ko ƙarya kake yi duk abin da ake gaya masa walakin laka fa'alta sai dai cewa kai ka aikata wannan sadaka da kyauta da zakka da cire haƙƙin makota da zumunci duka kayi wannan ne biyu qala huwa jawadu da ake aiwani mai kyauta ne eh fakar kila kuma an faɗa a duniya amma sai da aika aiwani akwai kyauta shi kuma shine iyaladan jawadu lamba ta tara ne yake ne ai karimu ba yawa mai mai karamci fakar kila an riga an faɗa ai an faɗi ma a babu tawo abin da kake so a faɗa wa qasadtahu abin da ka nufe shi bi amalika da wannan aikin naka na sadaka wa huwa shine a ce fulanun karimun wannan ne karamci ne kuma an faɗa thumma amara bihi sannan Allah zai bada umarni gare shi fa suhiba ala wajhi za a ja shi akan fuskar sa thumma ulqiya fil nar sannan a jefa shi a wuta wannan hadisi rawahu muslim wa turmizi wa nasa'i alhamdulillah sai ne musawar hadisi ka ga sanar da kuma amma da rigala suna buƙatar masu kuɗi sai da biyan akan fadar kasuwa sai kan faɗa na kallon sai yi ke nan wato kamu kamu da wani sai ne muktarul ahadisun nabawiyya farko ko a cikin sa muke harful aini to harafin allikafa aini ko za'u to mun- mun gama za'i ai harful aini harafi da zai mana bayani akan hadisan da suke ɗauke da allikafa ko ko an baki zamu a an baki ne to ba ga da farko ba aidul maridi me me sunansa da hausa to wannan din aidu akwai ma'arifa su da a wajen su suna ɗaya ne da an baki da allikafa da allikafa koma bayan an yi rubuce ita ma akwai da zuwa a tsakiyar gora akwai da zuwa a ƙarshen kalma ita ita wannan koma baya ne akwai haƙalabi akwai hasaɓe akwai haƙalabi shi ma koma baya ko Eh, yau akwai haƙalabi akwai haƙalabi mai ruwa to ainu dai shi harafi ne mai zama kasa harkul aini a'idul maridi mai dubo marar lafiya mutumin da ya tashi daga gidansa da niyyar zai ga ya duba wani marar lafiya ya kudu yana kutsawa da ya cin rahmat cikin rahamar Allah yadda ka san an yi ruwa sama iya kunkuni ko iya gwiwa ka fito daga gida za ka masallaci ba inda za ka bi sai ka shiga ru- iya iya iya gwiwa ba sai ka kutsa wannan ruwan sannan ka je masallaci ba to haka Allah zai zubo rahama daga gidanka zuwa inda mara lafiya yake kana kutsawa ne cikin rahamar Allah. Fa iza jalasa indahu yayin da ya zauna a wajensa to gamaratu ramatu rahmar za- za ta lullube shi. Ruwan sama iya kunkumi ko iya gwiwa. In ka zauna a cikin zai zai haɗe ka. To a cikin rahamar kake tafiya dama kana kutsa ta. Amma daga ka je inda mara lafiya ka zauna to za ta lullube ka gaba ɗaya a cikin rahamar Allah kake. Har ka gama duba shi ka tashi. رواه أحمد بن حنبل عن أبي أمامة الباهلي alimun malamin da yuntafa wa ilimi ake amfanuwa da iliminsa khairun shine mafi alheri a wajen Allah min alfi abidin akan mai ibada dubu ko da yana da ilimin kuma ko da malami ne amma baya karantarwa shi ya shagaltu kawai da ya bauta wa Allah ya ta takarrasa da auradansa da lafulubulinsa da azuminsa shi ko wancan baya da lokacin wannan zikirori ko auradai sai dai karantarwa to shi ɗaya tamkar dubu ne na wanda suke bautar Allah ko da suna da ilimin kuma in dai ba su da lokacin karantarwa alimun nun tafawa bi ilmi malami ɗaya alimun da ake amfana da iliminsa shine mafi alheri akan mai bautar Allah dubu wanda bai da lokacin karantarwa rawahu dailami an ali ibn abi talib ajaban li amril mu'min manzo Allah yake abun mamaki ya tabbata ga lamarin mu'min shi imanin shine wahala amma in ya zauna to shi kamar karago ne duk inda ya faɗi baya ne karago ya taɓa faɗuwa ta ciki duk inda ya faɗi baya ne in inna amrahu aqiqa al'amarin mu'mini kullu dukkan sa alkhairu wallahi alheri wa laysa zalika li ahadin wannan baya samuwa ga kowa illa lil mu'mini sai sai ga mu'mini sai shi kada ne yake da wannan garabasa wannan bonus din in asabatu sarra'u in farin ciki ya same shi shakara sai ya gode wa Allah fa kana kare lau sai wannan alheri bai zama wannan farin ciki sai sai zama alheri gare shi aure yayi ya gode wa Allah haihuwa aka yi masa ya gode wa Allah kuɗi ya samu gida aka bashi mota ya samu lafiya ce ko me ya samu na farin ciki in yace alhamdulillah to Allah ya ce da in shakartum la azidannakum kaga ya zama khairan lahu wa in asabatu darra idan cuta ta same shi ko wani abin da rai baya so sabara sai ya hakuri fa kana kara lau sai wannan cutuwar ya zama alheri ne gare darra'u cuta ko jinya ko cutorar makoci ko cutorar abokin hulɗa ko a gaya ma bakar magana ko a ma mutuwa ɗanka da kake so ya mutu ko masu sai ka yi haƙuri ka baro Allah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai zama mutuwar wannan masoyin naka ya zama alheri domin Allah zai kala maka lada mai yawa rawahu imamu ahmad ba wanda yake samu wannan sai muni idan fasiki ne raki in barin ciki ya same shi bai san yadda ake gode wa Allah ba zai gode ba yana ya rena yana ga hada zai kadda wani ba ai abin da aka ba wani ya fi nasa yawa kaga ba zai gode ba kaga zai zama mai shari gare shi shi abin farin ciki ballantana kuma barra'u in ta same shi yanzu za ka jira ki babu ba hakuri duk kowa sai ya ji cuta ta same shi rawahu al-imamu ahmad ajibtu lil mu'min magala ce ina mamakin mumini inna allaha ta'ala hakika allah ta'ala lan yaqdi lahu qada'an bai saba hukunta masa wani hukunci ba illa kana kai lahu sai hukunci na ya zama alheri gare shi wannan kamar hadisin baya ne aka dunkule shi in Allah ya hukunta masa jin daɗi ya gode wa Allah ya zama alheri in ya hukunta masa kunci da talauci da jinya ya yi haƙuri kuma ya zama alheri gare shi rawahu ibn hibban an anas ajibtu lil mu'mini ina mamakin mumini wa jazaihi da rakinsa min sukuni daga rashin lafiya matashara zazzabi da jinya da kowane irin ciwo ka san jiki shi da adam ba ya san jinya duk imanin ka in ta shiga sai ka ji ba daɗi sai dai kawai haƙuri imanin ka ya danne amma ba yi da daɗi to mazala ta ina mamaki ga ƙorafin da mumini yake yi shine jaza'i innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazu'a shine jaza'u din jazu'u kamar ismul mubalaga ne mai yawan raki. Iza masa husharu jazu'a sai dinga raki. Wa iza masa wani kairu manu'a in alheri ya same kuma ya dinga hanawa daga almanu. In alheri ya same shi ba za ka sa an ba shi ba. Shiru za ka yi. Amma daga wani abu ya same shi sai raki. Kai ana tsanani, kai ba kuɗi, kai. Sai ka rasa kamar ƙarar Ubangiji sai ke kaiwa. To haka ɗan adam yake. inda insana kulika halu'a an an halicce shi mai yawan korafi shine alhalau din korafi sai shi kuma aljazu raki ka ka ku zo duk abu ɗaya ne to in mumini yayi raki akan jinya manzo Allah ta ina mamaki mumini da korafinsa ko rakinsa akan rashin lafiya walau ya alamu malahu min sukumi da ya san irin ladan da yake samu a cikin wannan rashin lafiya to a habba da ya so an ya kuna sakiman ya zama koyaushe ba yi da lafiya hatta ya kalla azza wa jalla har ya gamu da Allah azza wa jalla da ya san irin yadda jinya nan take cinye masa zunubai ake rubuta masa lada to da ya yi so ina ma Allah ya tsawamar da wannan jinyar a jikinsa har zuwa mutuwarsa ya gamu da Allah lafiya kalau رواه الطبراني عن ابن مسعود الحمد لله فاتحة da salatul fati Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض نسألك باسمك الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي ألت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجدت القلوب من خشيته أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تقضي جميع حوائجنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله